2022 za mu tashi daga inda muka tsaya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah inda wa ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir na'am
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جنة الشيخ ابن لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بزفر أما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله تبارك وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة الله تبارك وتعالى إلى رانا تاشم القيامة شكأي برما كانت سنة وينزل الغيظة الله تبارك وتعالى شيني wanda yake saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arhami Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin abin da yake cikin mahaifa na mata wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada Allah tabaraka wa ta'ala yace babu wata rai wanda ta san me za ta aikata gobe wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta san a wani gari za ta koma zuwa ga Allah inna Allah alimun hakika Allah tabaraka wa ta'ala masani ne habiru Allah tabaraka wa ta'ala masani ne kuma mai labartawa ne daga abin da mutane suka aika suka kasance suna aikatawa a wannan ayoyin guda wannan ayar tana magana ne akan mafatihul ghaibi guda biyar wanda manzon sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa akwai abubuwa guda biyar wanda gaibi guda biyar wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya bar makansa sanin wa'annan abu babu wanda ya san wa'annan gaibin sai babu wanda ya san wannan gaibin sai Allah tabaraka wa ta'ala daga ciki shi ne faɗin Allah inna Allah inda hu ilmu sa'a sanin ranar tashin alkiyama babu wanda ya san yaushe kiyaman nan za ta tashi in ba Allah ba da duba mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Jibril ya zo ya tambaye shi game da musulunci ya faɗa da imani ya faɗa da isani ya faɗa sai ce mashi to yaushe ne ranar tashin alkiyama yace mal mas'ul an habi a'lam min as-sa'il amin afuwa yau mune tawa ta da shi da yawa sai dai mazala sun ba ni sama yace sai dai na gaya maka alamominta bi ma'ana daga nan za ka gane cewa babu wanda ya san yaushe ne hakikanin ranar da wannan lokaci da alkiyamar nan za ta tashi wai yunzil ghaisa babu wani Allah ne wanda yake saukar da ruwan sama kuma babu wanda ya san takamaimai lokacin da ruwan sama zai sauka ko da kuwa za mu iya ganin cewa wanda suke forecasting na weather za su iya cewa za a samu ruwa su da kansu suna faɗa ne on ga probability ne ana faɗa ne tsakila wa ƙalin amma hakikanin yaushe ne zai sauka babu wanda ya san wannan ya Allah tabaraka wa ta'ala wai nan zuwa gaisa wa ya'lamu ma fil arham Allah tabaraka wa ta'ala shine ya san abinda a yake cikin jikin mahaifa wannan ma mutum zai yi tunani ya ce ah to ai ana zuwa a yi kani ko idan mace tana da ciki a gaya mata sakki ɗan amma abinda za mu ba wa mutumin nan amsa to nawa nawa sau nawa aka ji aka kan aka ce namiji ne aka haifi mace ko ko sau nawa aka ji aka ce mace can ne aka dawo kuma aka haifi namiji da yan biyu ma kazalika Allah ne tabaraka wa ta'ala san wannan a wani waje yana cewa Allah ya alau ma ta min kullu unsa wa ma tazidu al-arhama wa ma al-arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allah ya alau ma ta min kullu unsa Allah ne yake sanin abinda mace take ta kunsa a cikin mahaifarta wa ya alamu ma fil arhami Allah tabaraka wa ta'ala shine ya san abinda yake cikin mahaifa a wani waje Allah tabaraka wa ta'ala na cewa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwiju dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqiman innahu alimun qadir yace Allah tabaraka wata'ala shine mamallakin sammai mamallakin kuma kasai yakhluqu ma yasha yana halittar abin da ya ga dama ne yana halittar abin da ya ga dama ne yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha yana ba wanda ya ga dama mata yace ƴaƴa mata za ku haifa wa yahabu liman yasha dhukur wanda ya ga dama yace ko kuma ƴaƴa maza za ku haifa aw yuzawwiju dhukrana wa inathan ya ba su ma maza da mata kaga mace ta haifi ‘ya'ya maza da mata ko kuma ta haifi Hassan Hassan da Hussein ya ce wa ya ja'alu man ya sha'u a kiman kuma ya sanya wanda ya ga dama a cikin mata ya ce to wannan ba karara ce ma ba za ta taɓa haihuwa ba duk abin da za a yi ba kuma ta haihu ba to wannan Allah ne kaɗai masanin haka kuma shi ne mai bada wannan wannan shi ne wani gaibu daga cikin gaibin da babu wanda ya san wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya ce وما تدري نفس ماذا تكسب غدا باب وتري باب وتري da ta san me za ta aikata gobe duk inda ka kai da iya shirin ka sai ka gama shirin din duk tsarin ka zan yi kaza zan yi kaza kawai sai Allah ya wado maka da wani uzuri a gobe wanda baya cikin tsarin ka kaga daga nan ne zaka gane cewa babu babu wanda ya san me zai aikata gobe babu wanda ya san me zai aikata gobe dukkaninmu nan babu wanda ya san cewa za ma mu kai gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai haka zalika da ta san wai a wani gari ma za ta mutu a wani gari za ta mutu a ranar nan ina magana game da Mustapha nake cewa ba mu taɓa tunanin cewa ba za mu yi azumin nan da shi ba ko to kuma idan muka yi tunani shi an haife shi ne a garin abuja misali ina ba da misali da shi ya je ya yi rayuwarsa a lagos amma bai san cewa a kano zai mutu ba da ajalin ya kusanto sai aka kawo shi kano ya shekara ɗaya da wani abu ya koma da allah dan haka da garin ne za ka gane cewa babu wata rai da ta san a wani gidi za ta mutu wani su malamai suna cewa wai lokacin da za a halicce ka ana haɗawa da ƙasar kabarin ka ne duk garin idan ko ina za ka rasu za a ji wannan kabarin a haɗa da kai dan haka ko ina in a nan in a ƙarshen duniya kake kuma a ce a farkon duniya mutuwar ta zo maka to fa dole ne sai Allah ya kai ka wannan gurin ka je ka rasu inna Allah alimul khabir maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ya faɗa ƙarƙashin wannan ayat yake haji mafatihul ghaib wa inna sunni buɗe-buɗen gaibi guda biyar wanda babu wanda ya sani sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma babu wanda Allah zai bashi damar sanin wannan abu sai Allah tabaraka wa ta'ala shin zai ne sarjan Allah ta'ala ne karkashin wannan ayi yake eh amma za mu iya mamaki mu ga cewa a cikin annabawan Allah da waliyan Allah sun yi magana wa su maganganu na gaibu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wani abu ya afku ko sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana zoye tare da ‘yarsa sai da aisha radiyallahu anha suna magana ina nuna mata cewa lokaci ya zo ga dan haka duke da nake da ita kaza ce idan an tashi rabo da ke da wayan da wannan kanwar taki aka ce ta ce wani kanwar ya ce an ina tunanin tuyu cewa wannan mahaifiyar ta ki ta haifi ya mace kuma da ya kuma ga Allah ya mace ta haifa haka za mu yi ta ganin irin wa'annan abubuwa suna iya afkuwa ko ba haka ba to abin magana abin abin da za mu fahimta a nan shine shehu radiyallahu ta'ala har ya ce eh wannan ba shi yake nuna cewa masana gaibu bane su a haddin zatin su su annabawa ko su waliyan Allah bari dai wani abu ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya sanar musu dan haka ashe dai babu wanda ya san gaibu sai Allah idan ka zo ni ya faɗi wani abu wanda yake abu ne na boye mai kama da gaibu shi ma ba shi ya sanar ma kansa ba a haddin kansa a ilimi ne na Allah Allah ya ga dama ya sanar da shi illa ma da tura na rasul ko Allah ne ya ga dama ya sanar da ya sanar da shi wannan dan haka wannan sanin da annabawa ko salihan bayan Allah da su faɗi wani abu na gaibu ba yana nuna cewa zai kankare faɗa wannan hadisi na wanzu Allah ko wannan ayar ta Allah ta raka wata ba. A shehu radiyallahu anhu ya ce ƙarƙashin wannan ayar amma duk mutumin da ya tashi yake ƙoƙarin sanin wani abu na gaibu ko wani abu wanda yake alfe ta hanyar neman sani a wajen masu ilimin taurari ko kuma wa'inda suke bokaye ko wa'inda suke masu tsafi ko masu sihiri ya ce wa'innan da na lissafa duk mutumin da ya je ya tambaye su wani abu ya yi itikadin sanin su ne ya tambaye su to ba za a karɓi sallolinsa ba kwana arba'in kuma hujjar shi ga musu zo na ta'ala an hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya rawaito daga safiya daga wani ba'ari na sa'ana mata ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata arrafan fas'alahu an shay'in lam tubbal lahu salatu arba'in layla duk mutumin da ya je wajen dan mai bugun kasa ko ake ce musu duk mutumin da ya je wajen malami mai bugun kasa ya tambaye shi game da ya tambaye shi game da wani abu kuma ya sanar da shi ya tafi to kai wannan da ka je kai tambayar nan sai an yi kwana arba'in Allah baya karɓar sallar ka mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abun tambayar a nan wajen kai baka jin tsoro ma a ka je kai ka dawo tsakanin kwana arba'in ka mutu ya kina tuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi tsakanin mutum da shirka kawai tarku salati ba da sallah dan haka a tsakanin kwana arba'in din nan da ka je wajen mai bugun kasa ya gaya maka abin da zai faru kuma kai ka yi tikari ka je ka dawo ba a tafi sallah ba kuma ka zo ka mutu ta yana ka sadu da Allah tabaraka wa ta'ala kullum idan na karatun wannan hadisi ina ga yan uwa abin da zai ba mu mamaki da yawa yanzu a ban haushi za ka je ka san da irin wannan a cikin muridan sufaye mu sufaye har kokari ma muke mu je mu koyi wannan karatu har kokari muke mu je mu wannan abu nan kuma ga shugaban mu nan shehu radiyallahu ta'ala an yana gaya maka shi a nashi tafiya a nashi itiqadi duk mutumin da ya wannan yana yana ya yarda da maganar manzo Allah ba za ka san lolin sa guda 40 ba akai da kwana 40 ba wannan zai nuna mana maganar da sauran jirgin an duk ba abin da yake ya saba wa koyar manzan Allah ba abin da ya haɗa su ban taka shi abu ya bani wasu wata rana wai na duba facebook wai na ga wani mutum yana kokarin nakali ga sufaye abin haushin wai yana haɗa yana yana dingina sufaye da masu irin wannan ayyuka wanda aikin sufanci daban aikin wannan abubuwan daban abu ne wanda ya zo tun gabanin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wattabu ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sir wa ma unzila li adal malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min adin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna min mimma ma yufarriquna bi bayna al-mar'i wa zawji Allah ya ce to azza da kasabaya shehu radiyallahu ta'ala anhu yace wa'annan bokayen suna hada a wata kan ainihin suna haɗin gwiwa ne da su da sha'inin jini su kuma sha'inin jini suna zuwa ne su ɗan kasa kunnensu su ji menene yake afkuwa a sama idan suka ji abin da yake afkuwa a sama sai su dawo idan suka dawo sai su zo su sanar da wa'annan bokayen nasu su ƙara musu da ƙarya masu yawa su ma bokayen su ƙara da nasu ƙaryan ko ɗan duban ya ƙara da nasu ƙaryan saboda haka idan ya zo ya watsa maka kasar kaga wata yan gaskiya guda ɗaya amma ya taro maka ƙarya guda tara a cikin sai ka yi ka da shi ne ke wannan kuma wai guda ɗaya ce ya faka su ɗin tsakanin Allah ya amma lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dage annabi Isa alaihi salatu wasalam zuwa sama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ba za su iya da ainihin yadda suke idan suka tashi za su hau na ƙasa ya hau kan na sama haka za su ta hawa hawa kan junansu har sai sun dangane zuwa ga sama bakwai saboda haka wanda ya ji wannan magana zai gaya wani wani ya gaya wani har a sako da Allah ya daga annabi Isa zuwa sama to saboda haka sai Allah ya sha makance su ba za su yi zuwa sama ta bakwai ba ba za su yi zuwa ta shida ba ba za su yi zuwa ta biyar ba ba za su yi zuwa sama ta hudu ba sai aka kyale su suna iya kaiwa zuwa sama ta zuwa sama ta uku dan haka idan Allah ya yi hukunci mala'ikun sama ban ce Allah na sama ba kawai mala'ikun sama za su sanar da ƴan uwansu ba inda Allah yake mu ashariyawa ne wa'inda ba ma jikanta Allah kuma ba ma haddade wa Allah makani saboda haka idan suka ga yan uwansu su kuma idan ya sauko maganar information din ya sauko da zuwa kuma ɗauke ta su zuwa har lokacin da aka haifi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka haifi sayyidina rasulullahi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya baki ɗaya ma saman ba ma fi shi an samu da sabani akan wai yaushe ne aka waishe ne cikakken lokacin da aka hana aljanu zuwa kan baki ɗaya ana ta kawo sabani sai da imam ibn hajar al-asqalani karkashin a cikin fatul bari ya kawo wani hadisi wanda ya wanda aka bashi ne wajen kawo bai nuna bahi yake cewa a lokacin da aka daga mutane aka daga annabi isa alaihi salatu wasallam zuwa sama sai aka hana su karasawa zuwa sama ta hudu da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama cewa baki daya har zuwa sama nan ta mutu duniya ba za su iya zuwa ba kuma ayar Allah za ta gaggada za ta ƙara ƙarfafa wannan magana inda Allah yake ga mana a cikin suratul jinni wa inna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuruba wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam wa man yastami al-ana yajidu min sahabar rasada saboda haka daga wannan lokacin aka sha makance su ba za su iya haka ba amma da gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna hawa irin wannan gurin har suka wannan kenan وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض باب وتري da ta san a wani a wani gari za su mutu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Al-Hakim suka rawaito Imam Hakim ya inganta hadisin wanda aka faɗa gudun sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa ta a makabartar baki a algarba sai ya ga ana tona kabari sai ce wannan kabarin na wane ne sai suka ce wallahi ya rasu na wani mutumin habasha ethiopia ko bifrezan ethiopia na wani mutumin habasha ne ya zo nan garin ya zo ya mutu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah cewa sa'a Allah tabaraka wa ta'ala ila muhammad dafi Allah ya turo shi ya janyo shi zuwa wajen da za a binne shi kaga shi mutumin habasha bai san inda zai zai rasu ba amma da yake Allah ya karanta cewa a madinar annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu sai da lokacin ajalin ya zo ya kusan su sai Allah ya janyo su wajen saboda haka babu wani mutumin da ya san a turbayar da za da za a binne shi idan kana zaune a garin Kano Allah ya kadarta cewa a Lagos za ka rasu idan lokacin wafatin naka yi sai Allah ya tura ka zuwa garin Lagos ne sai ka rasu a wajen abin ne ka a wajen ko a bauchi kake allah ya ta za abin da za ka rasu ne a maiduguri sai allah ya kai ka wannan maiduguri idan lokacin mutuwa ka yazo akwai hadisi wanda ya zo na ji imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisin cewa a zamanin annabi suleiman alaihi salatu wasalam wani daga cikin sojojin annabi suleiman suna zaune tare da annabi suleiman kawai sai ya ga wani mutum ya kura mai ido yana ta kallonsa ya tambi annabi sun yace ya nabi Allah wane ne wanda sai ce mala'ika mutuwa sai ka ina jin tsoro tun san da na zo na a wajen nan yana ta kallona yana ta kallona ka umarci iska وسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أحبكم كو أمرتي إسكا تدوكيني تكي تنكسر إنديا saboda haka ya umarci iska ta ɗauke shi kafin ka ce ne har ya isa a ƙasar indiya yana isa a ƙasar indiya ya je tar mala'ika yana da sai ka fara da ya je wajen annabi suleiman ya ce ya annabin allah wani abin mamaki ne da ke na gani ya ce allah ne ya aiko da zo in karɓi ran wannan bawan a daidai lokaci kaza allah ya ce daidai lokaci kaza nake so ka jaransa ni kuma gashi na zo wajenka na zuwatar da shi a wajen ni kuma Allah ya ce mu a ibe zai mutu kuma gashi nan a nan a nan kasar Habasha na ga shi kuma kuma a Indiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu zai rasu shi sa kai afuwar Annabi Sulaiman a Sham ne zuwa Syria kenan eh bango wani bangaren Sham akwai kuma wani lokacin da yana ma a bangaren Paris ya France kenan sai ce sai abin ya bani mamaki amma sun ga kawo masu iska ta kai shi shi ne kafin iska ta kara sani kuma na kabarar to wannan hadisi imam bukhari da muslim sun rawaito shi daga wajen sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yana kara tabbatar mana cewa babu wani wanda ya san inda zai rasu kuma in dai garin da Allah ya kada sa haka rasu ne duk inda kake a duniya sai ka ji wannan garin sannan za ka zo rasu shan zai sallallahu ta'ala anhu a cikin sittinat lokacin da Islam ne ta tafi za ta je ta haifi mulatina sai da umar ta je kasar london ta haife ta shewa na sai Allah su ala yana makka aka bugo waya aka ce mashi a sai da muke su ta haifi ɗaya an samu ɗaya mace ce da ya ajiye waya shewa sun bashe yana tare yana cikin yan tafiyar wannan gurin wannan kisar mun ji ta ba su ɗaya ba su yi ba a bakin shewa ɗaya rubuce da Allah sai ce sai ya juyo sai ya ce musu sun bashi matata ta haifi ya amma na saka mata suna ummu hani yar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ɗakin ta annabi ya tafi zuwa Isra'ila ya rashi saboda haka muhallin shaidu da shehu ya bar aikin hajji babu inda ya tsaya sai a kasar London domin ya je duba lafiyar matarsa da abin da aka yi waɗanda suka raka shehu radiyallahu anhu a wannan tafiyar inda yake cewa li abdul malik al-karmi qad jitu mawhinan wa ma lubna abdi fa haba khayala ko ga abdul malik sarauki nan yazo ya tarye ni na sauka a landan cikin tsakiyar dare amma wala amma landan abdi ba wai landan nake so ba fa haba khayala kai ka dube ta ma kamar wata kawai ya ce an ce da shehu billahi an ya sauka ya dubi sakannin garin landan sai ya ce landan kwantar da hankalin ki ba wannan ranar da kike tunani bace ba yanzu na zo ne in duba iyalina amma babu wanda ya san me yake nufi da haka ashe shehu yana ishara zuwa ga wannan ranar shine ranar da zai koma zuwa ga Allah a kasar garin landan imam hassan sita radiyallahu anhu ya ce lokacin da shehu ya sauka a ranar da zai rasu a kai da ya sauka a landan yana sauka da su imam hassan ya ce mun zo mu tarye shi sai na zo da yin wani aboki na sunansa aliyu shi ya ce wane ne wannan sai ce aliyu sai ce wannan yana ishara zuwa ga cewa inda za a sauke mu waje ne maɗaukaki saboda aliyu ai kan shi ta maɗaukaki ko yana tafa'ul yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin tafa'uli da aka aiko suhaili ya ce sahula a mulku ko na mulku ya yi so ita da an aiko suhaili to lama suhaili shi dan karamin saki to da aka aiko suhaili sai ce to lamarin ku ya saki saboda haka da aliyu ya zo kariyar shawar da ma'amu sai ce wannan yana nuni wajen masaukin mu waje ne da girma imam hasan sai rasul radiyallahu anhu yace sai thomas inda shawar ya wafati bene na karshe a nan aka saki shawar amma yace sai muka ga auke ga tafawulin da shawar amma sai da shehu yau fashi sai maka ƙara gano tafa'ulin cewa Allah zai sauke shi masauki mai girma shi nan ba masu da ku an fahimta to kaga Allah ta rakauta Allah ya kadarta cewa a ƙasar landa shehu zai wafashi kuma ya sanar da shi a nan kaga wannan wani bangare ne na cewa wani ilimi ne amma ba a haddin zatin kansa ba Allah ya sanar da shehu رضي الله تعالى عنه وارضاه الله كاره مستجمع saboda haka wancan mala'ika ya je cin ran wannan alwajiri ko a ɗaya daga cikin al'ummar annabi sulaiman saboda a lokacin da ana ganin ana ganin mala'iku haka suna zo mutum a siffar ɗan adam ba a rufe ganin mala'iku ba har sai lokacin annabi annabi annabi musa imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi da gwajin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu lokacin da Allah ya aika mala'ikan mutuwa ya zo ya karbi ran annabi musa alaihi salatu wassalam annabi musa da ya gan shi ya ce mu ne mala'ikan mutuwa annabi musa ya kama duka sai ya ce mai idan da ido daya sai sa mutane suke cewa mutuwa tana da ido daya a'a shi wannan mutum ne Allah ya kadarta a yaka ya koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ubangiji ka aiko ni zuwa ga bawan ka wanda yake kin mutuwa Allah ya ce ka koma gare shi ka ce na yi mai izini ya ɗauki bajimin sa idan ya ɗauki bajimin sa ya ɗauki hannayensa ya rufe a bayan bajimin sa duk wani gashi da hannunsa ya rufe to na ba shi a kuka lokacin duk gashi ɗaya shekara ɗaya wani kaunin duk gashi ɗaya shekara goma sai ya ce ya ubangiji bayan duka haka zama wuce sai ya ce to a ɗauki yanzu kawai ya rasu yanzu wannan ke na
sun sanar da kuma kiyar kuma ya tsara shi na بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سورة السجدة مكية وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين آه wannan sura suranta surati sajati kamar yadda muka sani muka saba a farkon sura muna kokari mu yi muqaddima na wannan sura kuma wannan sura zai mata muqaddima wanda za mu kasa ta kashi kashi kamar kashi shida biyar zuwa shida a kashi na farko kan sunan surar wannan sura ana kiranta da suratu sajadati haka zalika ana kiranta da suratu alif lam mim as-sajdah abin da yasa aka ce haka shine hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito da wajen Sayyidina Abu Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk safiyar ranar ranar Juma'a idan zai sallar asuba yana karantawa a raka'a farko alif lam mim suratu alif lam mim sajdati a raka'a ta biyu kuma yana karanta هل أتى على الإنسان حين من الدال لم يكن شيء مذكورا هكذلك إمام الإمام السيوطي يا كاو أشكال التابن سدعك كيش دع الإتقان شو أنا كرا وين السورة دا سورة المضاجع سبب رفقنا الله أشكال وين السورة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يجبون ربهم خوفا وطمعا كوف وين كنا بنقري ده كنا bangare na biyu na wannan mukaddimar wannan sura imam alfayr abadi ya kawo ijma'i cewa dukkan mufassir mufassirun sun ijma'i cewa wannan sura baki ɗayanta makiya ce babu wata aya wanda take kama da niyya baki ɗayanta daga farko har zuwa ta makiya ce bangare na uku shine fadlar sura ya ishe mai kasance tana da falala a ce maka manzala sallallahu alaihi wa sallama da muka ce yana karanta suran nan dar safiyar ranar juma'a ibn al-qayyim ya kawo cikin zabi ma'ad hikimar da yasa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake karanta wa'annan surorin guda biyu ranar juma'a mun san manzala sallallahu alaihi wa ya faɗa cikin hadisin imam muslim cewa ranar juma'a khairu yawmin tal'at fi fi shams juma'a ita ce mafi alkhairin ranar da rana ta haska a kanta ko sannan ya ce fi khuliqa adam wa fi kubida wa fi an a ranar juma'a aka yi aka aka nici annabi adam a ranar juma'a ya rasu kuma a ranar juma'a za a tashi kiyama to hikimar anan ba na haran hankalin ku ji ibn qayyim yace saboda wa'innan ayoyin suratul sajdati da halatta alal insani duka su biyun sun yi bayani na farko sun yi bayani akan ranar tashin alkiyama dukkanin su ko ba ba sannan abu na biyu dukkanin su suna sun yi bayani akan farkon fara halitta kuma ita ranar juma'a ranar me farkon halitta na mutane annabi adam ne to wa'annan surorin duka su biyu sun yi bayani akan farkon halitta a cikin wannan sura ta sabzaki Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa wa bada al khalaqa wa bada al khalaqa al-insana min tin ko thumma ja'ala naflahu min sulatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi ko yace Allah ta ko da yake ma zo fasara ta kammala lokacin ita kuma a cikin suratul al-insan ذاك جعل يتوى هل أتى من الإنسان هين من الدار لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا كاغا ديك سوبي وإن سرور سنا يم بياني ني أكن فرقون حليفة هكذا to wannan shine hikimar da ya sanya a sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake yin yake yake karanta su a safiyar ranar juma'a kowace sallar juma'a wannan kenan bangare na uku kenan ko bangare na hudu shine ayoyi da da da kalmomi har da harufa da sura ta kunsa mun faɗa mun ce sura tana da ayoyi guda 30 tana da kalmomi guda 330 tana da harufa guda 1599 wannan kenan harufa guda 1599 wannan kenan sannan abin da zai ba mu mamaki shi ne shi alkur'ani yana gaggata a shashinsa yana gaggata shafi sannan kowace aya tana da alaƙa da aya da take gaban take gabanta kafin ta kenan ko da ko wanda take bayanta haka zalika su ma surorin alkur'ani saboda haka mun gama suratul luqman ne ko to wannan suratul sajdatin da zamu shiga ita ma tana da wa'insu fuskoki da take da suke da alaƙa tsakaninta da suratul luqman fuska ta farko shine duka su biyu sun fara ne da wurufi muqatta'a suratul luqman alif lam ko menene alif lam tilka ayatul kitabil hakim a suratul luqman suratul sanati kuma alif lam tanzil kitabil la raiba fihi min rabbil alamin kaga suna da kamanceceniya a junansu abu na biyu shine kowannen su daga ciki yana bayani ne game da sha'anin alkur'ani ko to da ake tabbata ai kuma kuma tanzil kitabin tanzil kitabin larabi fihi min rabbil alamin a cikin sautin fajr kenan ko sannan abu na uku shine dukkanin su suna yin bayani ne akan halittar sammai da halittar kasai a cikin sautin lukman mun wuce inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa خلق السماوات بغير عمد ترونه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء وأنبتنا فيها من كل زوج كريم هكذلك كما زام جنان جبا أتكم ون سورة تسوة سرتي عند الله تبارك وتعالى كتوى أو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى alal arsh kaga wannan su ma suna da kamanceceniya haka ne daga cikin fuska ta uku da suke kamance ta hudu da suke kamanceceniya duka duka surorin guda biyu suna bayani ne a za su bayani ne akan tashin alkiyama sannan suna duka su biyun suna bayani ne duka su biyun suna bayani ne akan cewa sanin gaibu sai Allah tabaraka wa ta'ala ko asbatu luqman mun ji inna Allah indahu ilmu sa'a yunzilu ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin shamut inna Allah alimun khabir haka zalika zamu ji a cikin suratul sajdah nan gaba inda Allah yake cewa zalika alimul ghaib wa shahid al azizur rahim haka ne sannan a fuska ta biyar wa'inda suke a wanda wa'innan surorin guda biyu suke kamanceceniya shine a dukkanin su za akwai akwai ayoyin da suke bayani akan alƙawari na rahma da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa mu'minai mun ji a cikin suratul luqman Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im haka zalika zamu ji nan gaba a cikin suratul sajdah inda Allah tabaraka wa ta'ala zai ce وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون فكرة نوجه لنا فلا تبير كوكشنا تشدكو تو mu to mu dauki zuwa fuska ta bakwai mu yi wutiri ko a san wutiri a dukkaninsu a suna bayani da kowane daga cikin wani tsorin Allah tabaraka wata'ala ya labarta mana wa'insu manyan bayan Allah a bangaren suratul luqman Allah ya ce wa laqad atayna luqmana hikmata an yashkura lillah ko haka zalika za mu ji a cikin wannan suran wala ga dace na musul kitaba ko fala ta kun fi mire fi min kai wannan kenan a imamu suyuti radiyallahu anhu ya ce abin da zai baka mamaki ita wa'insu ayoyi daga cikin suratul sajdatin nan suna fassara wata aya guda ɗaya ce ta cikin suratul luqman a cikin suratul luqman yanzu da muka ce Allah ce inna allaha indahu ilmu sa'a Allah shi kadai ne ya bar ma kansa sanin a yaushe ne tashin alƙiyaman nan zai afka saboda Allah ne ya bar wa kansa sani shi ga nan sai ma ta'ala an yana ma faɗa karkashin haka yana cewa shi kansa imamu suyutin sai da rubuta littafi gida da yake nuna kan cewa saboda tsakanin ita duniya nan baki ɗaya rayuwar duniya kwana bakwai ne na Allah amma kuma shekara dubu bakwai tsakanin annabi Adamu da Nuhu shekara dubu ɗaya tsakanin annabi Nuhu da Ibrahimu shekara dubu ɗaya tsakanin annabi Ibrahimu da Musa shekara dubu ɗaya tsakanin annabi Musa da Isa shekara dubu ɗaya tsakanin annabi Muhammad annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari shida ne da hamsin sai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwar sa ne a cikin shekara ta dubu shida zuwa ta dubu bakwai mu kuma baki ɗaya mu hanyar muna ƙarshen dubu bakwai baki ɗaya mun ma mun ma fita daga cikin dubu bakwai shi yasa malamai da yawa sun yi rubutu har kansa Imam Suyudin ya ce yana sa ran cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su kai a shekara ta dubu ɗaya amma bai sa ran za a wuce amma yau gashi mun a ta dubu bakwai yau gashi mun wuce da shekara ɗari hudu da arba'in da uku sai bayan sarjan ma ta'ala an yace abin nan tashin hankali ne sanin wannan tana da har muka wuce shekara ta dubu kan nan ashe kiyaman nan tana kusa a kowane lokaci za a iya tashin a kowane lokaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin hadisi cewa a a alkiyama ba za ta tashi ba sai wani hayaki ya zo ma duniya kuma ba hayakin ya zo sai dajjal ya bayyana sai an samu kusufi a yammacin duniya an samu kusufi a gabashin duniya an samu kusufi a jiziyar arab sannan sai rana ta fito daga yamma ta fito daga yamma ta wada a gabas sai mahadi ya bayyana annabi isa ya zo an ce idan annabi isa ma ya zo akwai hadisin da suka ce idan annabi isa ya zo ko kuma idan rana kai akwai idan rana ta fito daga yamman nan to kawai da kawai a ƙara shekara ɗari baki ɗaya za a mutu albacin ɗan salamu kenan to saboda haka Allah ya ce inna Allah inda wa ilmu sa'a ya tsaya ko to sai muka ga fassarar da zai tabbatar da cewa a ilmu sa'an nan yana ga asalin sa yana ga Allah tabaraka wa ta'ala sai muka ji shi a a a suratul mustalatin nan ko in ce za mu ji shi inda Allah yake cewa a a summa ya'ruju ilayhi fi yawmin kana bidaruhu alfa sanatin mimma ta kudu sannan lamarin ya koma zuwa ga Allah a cikin lokacin da kuke ganin alfa sanatin mimma ta kudu a cikin ranaku wanda a wajen an a wajen Allah rana ɗaya ne amma a wajen ku shekaru dubu ne kaga ta fasara wannan inna ma'a idin musa ko ta fasara ba ka fasara shi sannan inna la ilaha musa wai nazil ghaisa ko yana saukar da ruwa sai muka za mu ji shi a sanar tana ƙara fasara mana wajen da Allah ke ta awalin mai rawan na na sukul ma a wuyan na jurzu wani kwanci bi ne ne zar'an ta kulbin an amuhu mu an fusu ta fasara wannan ko ba ta fasara shi ba ta fasara shi ko sannan wani na zuwa rai ko wa ya allamu ma fil arhami Allah ta baraka ta'ala zai san abin da yake shine yace allazi ahsana kulli shay'in khalaq ko kaga shi ma ta fasara wannan ko ba ta fasara ba ta fasara mai rai ma filaran ko ma ta diri na sun ma za ta sibu gada ko to za mu ji a gaba inda Allah ya ce yudabbir lamarin min as-sama ila lamarin min to wannan shi yake kara fasara mana wannan sannan ma zai ma wa ma ta diri na sun bi ayi ardin tamut ita kuma ayar da za ta fassara wannan a cikin suratul sajdi shine fadin Allah aiza da Allah aiza da Allah ko kula da aiza wajen da Allah yake cewa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un subhanallah wata kan abin da zai baka mamaki wannan kada ya isa kasancewa wannan alqur'ani ba yin dan adam bane ba magana dan adam bane haka ne wannan kenan a kashi na shida ko wanda zai kasance kashi na ƙarshe a cikin abin nan shi ne mawudu'ai da wannan sura ta tattauna a kai sura nan daga farko ta za ta mana bayani akan cewa masani cewa wannan alƙur'anin ku na Allah ne tanzilul kitabi min tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin ba maganar wani bane ba ba daga wajen wani bane ba daga wajen Allah take da yake na sanan na biyu surar za ta yi magana akan kaɗaituwar Allah tabaraka wa ta'ala a matsayinsa na cewa shine mahalicin sammai da mahalicin karfai tabaraka wa ta'ala kuma shine yake da kudurar yin wannan halitta Allah ne zai haka samawa da ko ita ta yayi sannan na uku sura za ta yi bayani akan wata kan shubuhoyi shubuhoyi da da mushrikai suke kawo wai ko da mata hadal fatu in kun tusa da ke shubha suka saka in kuna cewa wai akwai ranar da to yaushe za ta zo ku gaya mana to sura za ta yi mana bayani akai tare da kuma yi musu raddi akan abin da suke suke sanya wannan shubar akai na hudu sura za ta yi bayani akan watakan ainihin tashin hankali da mujrimai za su gani ranar tashin alkiyama shine inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walau tara idhul mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absirna na'mal salihan rabbana absirna ko أو عبسنا وسمينا فرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمله أئنا مجرمون sannan na nawa gina a'a na biyar daga abin da sura za ta bayani akai za ta bayani akan siffofin muminai eh haka da kuma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yau alkarta masu na alkhairi haka zalika ta bayani akan siffofin fasikai haka zalika za ta bayani akan annabi Musa da mutanensa ko da mutanensa wanda za ta na mazanta a rata kushin cin kai ko da menene waj'alna wajen libani isra'il waj'alna min mu'aimatan yahduna bi amrina nan masau ko nan wake na biyar ko to na shida daga abin da na shida na bakwai daga abin da sura za ta tattauna akai shine a Allah tabaraka wa ta'ala zai kira mushrikai zuwa su koma zuwa ga ayoyi abubuwan ban mamaki na Allah tabaraka wa ta'ala su yi tadabburi akan su sannan zai bayani akan wawance wawantaka wawanci da mu'mini suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai yi kuma za ta bayani akan yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni cewa yayi hakuri ya rabu da su fa'arin wantazirun na muntazirun ko fa'arin an muntazirun na muntazirun karbi da su da ya haƙuri da sannu na fara Allah su maka kuma wani shi ne ƙarshen aya to sai mashi da cikin tafsiri bari mu duba lokacin da fara sanar minti ba to ok Allah ya ce alif lam tanzil da kitabi la rayba fi min rabbil alamin Allah ya ce a alif lam mun yi magana akan wa'annan harufa wanda ake kiransu da harfin mukatta'a Allah ne mafi tsayi daga abinda wa'annan harfan suke wa'annan harfan da muke gani harfofi ne waɗanda suke guda a wa'anda suka zo a cikin surori guda 29 akwai surar da suka zo da harfa ɗaya akwai surar da suka zo da harfa biyu akwai surorin da suka zo da harfa uku akwai wanda suka zo da harfa hudu har zuwa surorin da suka zo da harfa biyar waɗanda suka zo da harfa ɗaya akwai irin su ƙaf su nun su sad kaga wa'annan kenan guda nawa kenan guda uku na ce guda ashirin da tara ne a ranar shirya mu sannan akwai waɗanda suka zo da harfofi guda biyu su ne hawamin ɗin nan hemin hemin hemin guda shida uku ga shida to a ranar shirya sannan akwai ɗahe nawa goma akwai ɗasin nawa akwai yasin sha uku wa'inda su wanda suka zo da harufa guda biyu wa'inda suka zo da harufa guda a uku uku akwai alif lam rai surori guda biyar nau kenan sha takwas ne nake sha sha takwas sannan akwai alif lam mim alif lam mim su kuma surori shida ne suka zo da ita nawa kenan eh ashirin da hudu sannan akwai ɗasin mim ta suratul kasafi akwai ɗasin mim ta suratul shu'ara'i nawa kenan ashirin da shida sai kuma wanda suka zo da harfa guda biyar biyar ko a kai guda wuri shine akwai alif lam mim sad la arafi ko sannan akwai alif lam mim ra ga ra'd nawa kenan sai surori guda biyar suka zama guda guda harfa guda biyar shine maryam kaf ha ya ayin sad sannan suratul shura ha mim an sin kaf guda nawa kenan guda 29 kenan wa'annan harfofin nan su kuma harfan baki ɗaya su idan ka haɗa su harfofi ne guda ashirin da hudu wanda daidai adadin harfan la ilaha illallah muhammad rasulullahi in ka ka irga la ilaha illallah muhammad rasulullahi guda ashirin da hudu ne idan ka haɗe su baki ɗaya za su baka abin da ake cewa nassun hakimun ka'i'un lahu sirr bi ma'ana nassi ne wanda yake cike da hikima wanda yake da hukunci kai tsaye da yake tattara da sarai idan abin ya maka wahala ka ce daraka samukan nasihata samukan nasihata kunnan ka ya ji nasiha subhanallah a cikin su akwai harfan ikilabi harfan kalkala da dai sauransu to duk wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ne domin ya gajiyar da mutanen da suke cewa wai wannan alkur'ani kagarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko wai suna suna ce a ai mutum ne ma ya ga masa ko wala kad na'lamu innahu innahu la yakunu inna ma yu'allimuhu bashar mun san cewa suna ce maka cewa wai mutum ne ya sanar da kai haka to idan mutum ya sanar da shi haka me ake nufi da alif lam din me ake nufi da alif lam rai dasin da sauransu ko kuma wanda suke ganin cewa a gasa manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma suke ganin cewa su ma za su iya to ku kawo mana irin haka dama ya ga masu kullu iblis tama'at lins wal jinn ala an yatu bi misli hadha al qur'an la yatu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira da mutum da aljanna mutane da aljanna za su haɗu ce za su zo da irin wannan alqur'ani ba su yi ta kawo in sun yi ta so su kawo irin sa eh wannan kenan alif lam mim ko tanzil kitabi tanzil kitabi la raba fi rabbil alamin bi ma'ana saukakken littafi ne idan aka ce alkitab a nan wajen ana magana ne akwai ina malaman arabiya suke ana magana ne akan al-maktub saboda kakkai tunanin an ce alkitabu shine littafi ne sukutun guda da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabi Musa alluna ko وكتبنا له في الالواح كل شيء to ba irin wannan ba alkitab shine abin da aka yi rubutu a lugha ta larabci akwai fi'ilin da yake zuwa akan wazanin fi'al wanda ma'anarsa maf'ul ne misali liba riga ko amma ai wannan libas din malbus ne masal ko an fahimta libas din ai malbus ne ko da yake ma'aji wannan karatun ba wannan ake ba tanzil kitab cewa littafin nan Allah tabaraka wata'ala yana kiran alkur'ani da littafi a wani waje Allah zaka ji Allah tabaraka wata'ala yana cewa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u a wani waje zaka ji Allah tabaraka wata'ala yana cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun yadabbaru ayati wa yatadhakkara ulul albab to saboda haka wannan littafi a tanzilul kitabi la raiba fihi babu kokonto a cikin wannan littafi idan aka ce rai a larabci ana nufin shak wanda yake tare da khawf ko kwanton da yake tare da tsoro to bi ma'ana Allah yana so ya gaya maka cewa wannan littafin babu wani tsoro babu wani kokonto ka faɗa kan ka tsaye daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake matsayi da ku an fahimta cewa wannan littafin daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake ka faɗa kawai a kan ka tsaye larai da fi min rabbil alamina daga ubangijin talibai ba daga wajen mutum yake ba ba daga wajen wani shaɗanin aljini suke ba dama Allah ya ce wa ma ta nazar bi shaɗin wa ma yin bagi da hu wa ma yin tabi'una cewa shedanu ba su suka saukar da wannan alƙur'ani kai ba ma za su iya ba ba ma za su iya ba inna an sami lama azulun ba ma za su iya jin abin da yake faruwa ba haka zalika idan kana ganin na mutum ya Allah ya riga ya gaya maka tuntuni walau kana min inda ghairu lahi lawajadu fi ikhtilafan kathiran inda inda wannan alqur'ani wani Allah ne ya saukar da shi da an samu saɓani da yawa inda za ka yi magana ta ka ta kanka ta awa ɗaya wata magana ka sai ta yi sai ta yi sai ta yi me yake sa ya ake cewa sai ta warware sai an samu tanakuda sai an samu wartuka da warwara a tsakanin maganganu amma ban da alƙur'ani idan ka ga turka da warware alkur'ani kai ne baka fahimta ba ko ma fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun an fahimta tanzil kitabi la raiba fi min rabbil alamin na'am oke lokaci ma yago to shi eh to ala iyanin abin da yake nake so a fahimta shine wannan a sautin sautin tana da ayoyi guda 30 tana da a kalmomi 330 tana da harfa 1599 duka wa'annan abubuwa za su mana bayani ne akan kaɗaitakar Allah halittar su mai da kasai ranar tashin da kiyama da sauran duka wa'annan mawdu'at da da makaranto littafi Qur'ani eh za su bayani akan wannan alqur'anin babu kokonto a cikin sa wani shashin sa baya baya warware wani shashi sannan saukakke ne daga wajen Allah a tabaraka wa ta'ala inda muka daidai wannan ya mana ya raba mu ladan inda muka kuskure Allah ya yafi mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya Allah ya karɓo ibada mu ta yau da sauran dukkanin ibadun da za mu yi wannan rashin tsaro da muke fama da shi a wannan ƙasa ta mu ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dube mu da idan rahma ya dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali da salama a wannan kasa ta ta Najeriya da duka sauran kasashen musulmi dan uwan Muhammad al-Aqil wanda yake wajen yan kidnappers muna roƙon Allah tabaraka wata'ala Allah ya dawo da shi zuwa gare mu cikin lafiya da kwanciyar hankali kuma a cikin mafi kusan lokaci a ranar Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara wa da lafiya da lafiya da jama'a da rasa fatiya masu fati Amin. Amin. Amin. Amin.